بسم الله الرحمن الرحيم ينادي المنادي أين أبو بكر أين عمر وقال مجاهد مولى عمر بن عبد العزيز عن فاطمة بنت عبد الملك امرأة امرأة عبد عمر بن عبد العزيز قالت انتبه عمر بن عبد العزيز ليلة فقال لقد رأيت رؤيا مؤلمة قالت فقلت جعلت هلالا فأخبرني منها قال ما كنت لأخبرك بها حتى أصبح حتى أصبح فلما طلع الفجر خرج فصلى ثم عاد إلى مجلسه فاغتنمت خلوته فقلت أخبرني بالرؤيا التي رأيتها قال رأيت كأني رفئت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بساد أخضر وإذا فيها قصر أبيض كأنه الفدة وإذا خارج قد خرج من ذلك القصر فهتف بأعلى صوته يقول أين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أين رسول الله إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل ذلك القصر قال ثم إن آخر خرج من ذلك القصر فنادى أين أبو بكر الصديق أين أين ابن أبي قحافة إذ أقبل أبو بكر حتى دخل ذلك القصر ثم خرج آخر فنادى أين عمر بن الخطاب فأقبل عمر حتى دخل ذلك القصر ثم خرج آخر فنادى أين عثمان بن عفان فأقبل حتى دخل ذلك القصر ثم خرج آخر فنادى أين علي بن أبي طالب فأقبل حتى ذكر ذلك القصر ثم إن آخر خرج فنادى أين عمر بن عبد العزيز قال عمر فقمت حتى دخلت ذلك القصر قال فدفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم حوله فقلت بي فقلت بيني وبين نفسي أين أجلس فجلست إلى جنب أبي عمر بن الخطاب فنظرت فإذا أبو بكر عن عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عمر عن يساره فتأملت فإذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رجل فقلت من هذا الرجل الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر فقال هذا عيسى بن مريم فسمعت هاتفا يهتف وبيني وبينه ستر نور يا عمر بن عبد العزيز تمسك بما أنت عليه وأنت على ما أنت عليه ثم كأنه أذن لي في الخروج فخرجت من ذلك الكسر فالتفلت خلفي فإذا أنا بعثمان بن عفان وهو خارج من ذلك الكسر يقول الحمد لله الذي نصرني وإذا علي بن أبي طالب في أثره خارج من ذلك الكسر يقول الحمد لله الذي غفر لي mai kira yana kira ina abubakar ina umar muzahin baran gidan umar dan abdulaziz yake cewa ya samo ruwaya daga fadima wato yar abdulmalik matar ishi umar dan abdulaziz take cewa wata rana suna bacci ita da mijinta wato khalifan musulunci na biyar kenan suna bacci da mijinta kawai sai ta ga ya labura cikin dare ya tashi sai ya ce na yi wani mafarki ne mai ban mamaki ta ce sai na ce mata wato na ba da rai na fasa gare ka wato yadda mata ke lallaba miji cewa ka gaya min da alamun wani mafarki kai sai ya ce mun ba zan gaya miki ba sai da safe wasu shiga sai da safe lokacin da alfijir ya fito ya fita ya je sallar asuba ya dawo ya zauna akwai inda yake zama yana wurinsa na safiya ta ce sai na yi aiki da wannan dama da na samu na gan shi kaɗai na lallabo na zo na same shi da ce to ga gaya mun mafarkin da ka yi jiya wanda na ga ka tashi cikin dare ka zauna shine sai ya ce mu wato a cikin barcin na ganni kamar an daga ni zuwa sama wani farfajiya wanda take koriya shimfiɗa koriya a sama ya ce sai kuma na ga wani farin gida ka taɓaran gini fari sol ya ce kai ka ce an yi shi ne da azurfa kamar gida na azurfa ya ce da na ga wannan a ya ce na ga gida kamar an yi shi kamar na azurfa yau ya ce kawai sai na ga wani ya fito daga cikin gidan sai na ji ana magana da murya wadda take mai ƙarfi ana cewa ina muhammadu dan abdul mutallif ana cewa ina mar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ana da naji ana kira ina annabi sallallahu alaihi wasallama yace kawai na juya sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho ya shiga wannan gidan yace sa'annan sai na ga wani ya ƙara fitowa daga cikin gidan kuma ya yi kira ya ce ina abubakar siddiq ya ce sai abubakar ɗan abi kuhafa shi abi kuhafa shi ne mahaifin abubakar allah maɗaukakin sarki ya jinkirta musuluncinsa sai bayan ya tsufa sosai ya tsufa sosai kafin allah ya sa ya musulunta amma ya musulunta to shi ne sai aka ce ina yake ya ce kawai sai naga abubakar ya taho shi ma ya shiga cikin wannan gida ya ce sai na ƙara ganin wani mutum ya ƙara fitowa daga cikin gidan ya yi kira ya ce ina umar ɗan khattab ya ce kawai sai na ga umar ya taho shi ma ya shiga wannan gida ya ce sai na ga wani ya ƙara fitowa kuma ya ƙara cewa ina usman ɗan affan ya ce sai kuma na ga usman ɗan affan ya taho shi ma ya shiga wannan gidan ya ce sai na ƙara gani ya fito ya ce ina ali ɗan abi talib ya ce sai masai na ga Ali dan Abi Dalib shi ma ya zo ya shiga wannan gida ya ce sai kuma wani ya ƙara lekowa sai na ji ya ce ina Umar dan Abdul Aziz da ta ci mai ba da labarin na ma a ce ni ne aka ce na ya ce sai ya ji daman mafarkin da yake ya ce sai ya ji an ce ina yake ya ce da an kira shi ya ce shi kenan shi ma sai ya ji sai ya shiga umar da abu zai ke cewa sai kawai na tashi nema na shiga wannan gida to kaga gida ka shiga gida ko a mafarki ne gida akwai annabi a ciki sallallahu sallama akwai sayyidina abubakar a ciki na ko sayyidina umar a ciki ko sayyidina usman a ciki ko sayyidina ali a ciki ai ko wannan na ya ishe ka na da haka yace ni ma sai na tashi sai na shiga ya ce ina shiga kawai sai aka tura ni gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ga mutane suna kewaye da shi ya ce sai na a raina nake cewa to a ina zan zauna ya ce sai na duba gefen sa'id na umar sai na zauna ce babana umar ɗan kaddaf ya ce na zauna a gefen shi ya ce amma shi ma ya ce da na duba sai na ga tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar akwai wani mutum a zaune to shine sai nake cewa to wannan kuma wane ne shine sai aka ce wannan shine Isa dan Maryam eh Isa alaihi salam yace sai na ji mai kira yana kira tsakanina da shi akwai wani tira na haske bana ban ga wani kiran ba naji ana kira na sai aka ce mu ya kai umar dan abdulaziz abinda kake kai ka rike shi da kyau abinda kake kai ka rike shi da kyau abinda kake kai ka tsaya a kai ya ce kuma daga wannan sai kamar an ce mun to shi ke na sallame ka na nufin aka ce na tashi na fita ya ce kawai sai na tashi na fita a cikin gidan ya ce na juya baya na ta na ga sayidina usman shi ma ya fito sai yana fitowa daga gidan sai naji yana cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bani nasara yace sai kuma na ga sayyidina Ali dan Abi Talib shi kuma ya biyo bayan sayyidina Usman yan daga wannan gida shi kuma yana cewa na gode Allah wanda ya gafarta min wannan magana ta ƙarshe in ba wanda ya san tarihin musulunci ba na zai ba zai gane kun san bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan hijira ta yi shekara talatin da biyar wata rana sayidina umar lokacin yana halifanci yana zaune da shi sai tambayi sahabai cewa ne ne zai bani labarin fitina da ya ji ta daga bakin manzon Allah sai ku ba da sunan shi ku ba sunan shi ba na? a ku zai fata a a waye ne sahibu sirrin rasulullah huzaifa bin yamani ko to shine sai yace ni ne sai yace kai ne kake da karfin gwiwa wato kana da karfin ran da zaka sai yace masa yayi magana irin fitina na iyali fitina na waye sai sai na wace ni ba shi nake nufi ina nufin fitina sai ce masa to kai ya khalifa wannan fitina ai tsakaninka da ita da nisa wato fitina da za ta faru ya ce akwai ƙofa kullalliya tsakaninka da ita inji huzaifa sai sai da namu da ce to ita wannan ƙofar da take tsakanin da ita za a buɗe ta ne ko za a karya ta ya ce karya ta za a yi ya ce shi kenan an karya ta ba za ta taɓa gyaruwa ba kun ji wannan magana kenan in fitina ta barki a musulunci ba za a gama ba har tashin kiyama kuma ita ake kai na eh ita ake kai eh ita ake kai jarabawa iri iri fitina iri iri eh fitina iri iri ko kungiyoyin nan ma jarabawa group group club club na ainihin musuluncin da Allah madaukakin sarki ya sa mutane su yi ma shi ya zama kamar shi ne sakandare kamar firamarin kawai kungiyar mutane na? eh ko yana jin kamar ya ji lahira kungiyar su Allah zai tambaye shi na? haka da yawa suke yi sun wani ya ɗauka kawai ya je za a ce kai dai izala ne ko kai dan ɗarika ne na? ko kai dan na ƙashamandiya ne ko kai dan kadiriya ne ko kai a Allah lahira bai tambaye ka kai dan waye amma Allah zai tambaye ka ko kai musulmi ne na wallahi tambayar kenan shi yasa ma kaji Allah ya ce masa ya ce mana fala ta mutunna illa wa antum muslimun shikenan kada daga hukunci sai kana musulmi to kagan kayi kungiya ma Allah na zuba ka sani ita ce wato ba ba ita ce a gaban ka ba eh musulunci shine a gaban ka shine ya farko kuma shine za ta tambaye ka kuma in ka fadi shikenan ba ruwan Allah da kungiyar da ka shiga duk kungiyar da ka shiga in ka bi Allah Allah ya jale ka shikenan in kuma kowace kungiya ka shiga baka ba Allah ba duk matsala ce ina nufin ba maganan abin nan to fitina za ta yi ta faruwa shi ke nan sayidina umar ya ce fitina ba za ta tsaya to kun ga lokacin da sayidina usman ya hau khalifanci shekara shida ya yi ana cikin fitina wani fitinar wanda har ta kai ga an kashe shi bayan an yaga abokan gaban musulunci sai suka samu dama daga na kungiyoyi kungiyoyi da garuruwa suka dinga tashi yahudawa suka shigo akwai abdullahi bin saba shi ma yana shi gurbe so ce a musulunta ya gurbe ya kungiye shi kuma ba yayi ba yayi ne kawai don ya rukuzo musulunci irin kamar yadda ake da ahmadiyya yanzu a yanzu kungiyoyin da ake da ita babu kungiyar da za ka yi misali da ita gare da karanta da Allah sai kungiya amaliya da wani ya dauka kungiya ce ta musulunci na sai suna yin masallaci na suna da na duk suna yi to amma matsalar su gaba ɗaya ma ba ma musulmi bai wannan dole ka yadda abin da ya sani ce nasu ya fi zama fili su suna da wani annabi ba ma annabi muhammadu ba kaga magana ya ta ƙare sunan annabin su ahmad gula ba indiya ne eh ba indiya ne shi yasa za ka je shi ayar nan da Allah yake cewa wa khataman nabiyyin su yadda suke fasa zawai zoban annabta ba wai cika maki annaba ba to ba sa magana cewa annabi ya zama sallallahu alaihi wasallam an cike annabta da shi a'a yana fasara suke na ganin daman su to ka san ne duk ne ce ma na da wani annabi ba annabi dole kai da kafiri na duk kokarin ka dole kai hakuri na dole ka kamar cewa ba musulmi ba Allah tsare kuma ya tabbata wanda ma yayi kungiyar ya kafa ta ya kashe kudi a kanta ingila ne ingila ta yi ta ta yi ta kuma da man haka dai a sa al'umma musulmi su zama cikin na eh damuwa ya to ai taimakon Allah ne ai ai wato Allah ya taimaki an yi ta wa'azi ai akwai lokacin da shekarun kamar kusan 1990 kowanne ko 90 ne har sai da malamai suka taru a Kaduna a kotu ma aka sanar cewa lalle an yi declaring cewa musulmi su san ba musulmai bane na nufin don kara shiga rubu saboda duk wanda ka ganshi da masallaci zaka dauka musulmi amma kowa ya san me suke mala yace wani abun mamaki ba sa karbuwa na ce Allah ne ya taimaki mutane ana ta wa'azi eh da dama abin da suka so ah ba ga in ba zata ba in ba zata karamin kudi aka kashe a kansu ai ba karamin kudi aka kashe ba shiri ne mai zaman kai shi har kasashen larabawa aka tura su makarantun kai har madina university madina sai da wasu kare kawai dai Allah ya sa da yake madina imani na yawo duk suka musulunta eh amma har madina sai da aka tura su to su idif da man kazan an ji ba da amma su ma da yawa wanda suka je Allah ya sa sun sun ga abun sun musulunta amma niyyar su su je su gama karatu su gama digiri su gama phd su gama malam islamic studies kuma su zo su zama liman kuma ba musulmi ba da an shafa tawaku na ai dama abin da suka yi niyya ke sai a harkitsa addini za ka ga ai ta faɗa kawai masallaci da masallaci saboda abin da zan faɗa daban abin da wanda zai faɗa daban sai a duk abin ya kiɗi ne yawa wanda dama yake da raunin imani sai ce shi ba zai ma yi ba da zai ma yi ba yanzu da yawa daga cikin yara wasu wasu ma ba sa ma addini ba sa ma addini wani dattijo ake ba da labari wadansa ya zo birni shi ne aka ji aka ga mashi aka masa gulma cewa wadansa ya shiga izala shi ne ya kira shi bayan ya je ya gaishe shi ce haka ne labarin da na ji kai ka shiga izala ya ce kai babu kada shi ni ko sallah ma ba na yi kaga goma mu ya ce shi ko sallah ma ba yi yawa shi ba shi ba ya mazalla hankali ya kwanta da hankali shi bai shiga ko ina ba eh ya na eh eh shi ko sallah ma ba ya yi ta kenan a ce ya shiga wani wuri ma ba gaskiya ba ne eh ko za ka bari mu kai ƙarshe eh sai ka so mu magana insha Allah to haka dai fitina ta dai ta tafiya su kuma suka yi aiki da wannan dama suka yi ta abubuwa shine har yanzu har gobe sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsare Allah ya tsare mu Ali wa Muawiya radiyallahu anhuma fil janna Aliyu da shi da sayyidina Ali da sayyidina Muawiya duk suna cikin aljanna wani abin da musulmi ya kamata ya gane sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama su ba masumai bane suna kuskure kuma Allah madaukakin sarki yadda ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya zaba masa sahabbai mutanen kirki mutanen kwarai ne da haka in sun samu kuskure ƙofar tuba da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe an zai yi gafarawa zai so mawa su zai wa ai mantuwar da muke sai ka ga mutum yana magana in ma ka ji wani sahabi ya yi kuskure kai yanzu kai kuskure kana fata Allah ya yafe ma kai da kake 2024 na kai da kake kallon TV kake whatsapp kake facebook kake wannan kake abin nan duk kana fatan Allah ya yafe ba amma kuma sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam kake ga bala ya yafe marba ana ne yin tunani ne na ai in ya fi za a sai sun so mu samu abin da ya rage su mu samu da haka in an samu kuskure tsakaninsu abinda maluma suka ce dukkansu ka'ida abinda Allah madaukakin sarki da yace wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kawai fata tsakaninmu da su shine Allah ya yafe musu sai kuskure amma ba wai ka dauki sai ka kama wani kana zagin wani ka kakka zagi sahabi a matsayin ka nawa kai wane ne na kuskure ne babba ba wanka kuma Allah madaukakin sarki zai musu gafara kuma suna kuskure abinda mutum don wani abin kaji mutum na magana sai ka ɗauki mutum baya kuskure sai shi ne zai sa ka kawo wannan magana amma yana kuskure shi kenan ya yi kuskure tsakaninka da shi Allah ya yi ba shi kenan ka ga eh kai ma kana fata Allah ya yabe ma bari ta hannu da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mu da su a cikin aljanna wa qala sa'id ibn abi aruba an umar ibn abd al-aziz ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abu bakr wa abu bakr wa umar jalisani عنده فسلمت وجلست فبينما أنا جالس إذ أتى إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخلا بيتا وأجيب عليهم الباب وأنا أنظر فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول قد أدي لي ورب الكعبة وما كان بأسرع من أن خرج معاوية على أثره وهو يقول غفر لي ورب الكعبة sa'id dan abi aruba ya samo daga umar dan abdulaziz yake cewa wata rana ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki yace kawai sai ya ga kuma ga abubakar ga umar suna zaune yace sai na musu sallama kuma sai ni ma na zauna muna ina zaune a tsakaninsu sai naga an zo da sayyidina ali da sayyidina muawiya sai aka shigo da su sai naga an kulle kofa ina kallon ina kallo ba a jima ba kawai sai naga da sauri-sauri aliyu yana fitowa daga cikin gidan yana cewa ina rantsuwa da ubangijin kaba wato an yanke an yi hukunci sai naga wato shi kuma mu'awiya ya fito a bayansa yana cewa ina rantsuwa da ubangijin kaba wato an gafarta min wannan me yake gwada ma ma kuskuren da ke tsakanin su duka Allah zai yaje musu shi ne kawai kuma kai ba ka so a yaje musu ne ai abin tambaya ne to in ba ya yafe musu ba kai za a yafe ma wani irin tunani ne wanda ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida albishir da aljanna shine ya kuskure kai ba za kake ganin ba za a haife mara ba sai kai kai yanzu kai kuskure kana tsara ya haife ma ana abin tunani ne mara mara kyau kuma Allah madaukakin sarki ya yi mu duka masu kuskure shi yasa hadisul qudusi Allah madaukakin sarki yake cewa kullu bin adam khata wa khairul ghaddarin tawwab duk dan adam mai kuskure amma mafi alheri ma sai kuskure sune masu tuba su gyara su tuba su gyara su tuba daman kuma haka ake yin rayuwa وقال حماد بن أبي هاشم جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبا بكر عن يمينه وعمر عن شماله وأقبل الرجلان يبتسمان وأنت بين آه وأنت بين يديه جالس فقال لك فقال فقال لك يا عمر إذا عملت فأعمل بعمل هذين لأبي بكر وعمر فاستحلفه عمر بالله أرأيت هذا الرؤيا فحلف وبكى عمر amma dan abi hashim yake cewa wani mutum ya zo wajen umar dan abdul aziz khalifan musulunci ya ce masa gaskiya ya yi mafarki kusan ba a ƙaryar mafarki wanda duk yi ƙaryar mafarki allah zai kona shi karka ce kawai za ka je gobe ka ce kai ma ka ga wani abu a'a haramun ne ƙaryar mafarki da haka ya zo ya ce wa umar dan abdul aziz ni na ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin bacci sai na ga abubakar a damansa ga umar a hagunsa sai kuma na ga wasu mutane guda biyu an zo da su ya ce kuma ga wasu mutane biyu suna rigima kuma kai umar ya ce na ganka a zaune a wajen sai umar ya ce masa sai aka cewa sai aka ce maka in za ka yi koyi ka yi koyi da ayyukan waɗannan guda biyu sai aka nuna sayidina umar sayidina abubakar a sayidina abubakar na kaga wannan wanda yayi mafarki da kai a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga ma ai abun muna shi ne sayidina umar dan abdul aziz ya ce masa za ka iya rantsuwa da Allah cewa kai wannan mafarki yace eh ya rantsi da Allah yace da yana rantsuwa kawai sai sai na Umar bin Abdulaziz ya fashe da kuka saboda ai ba karamin wato matsayi bane Allah madaukakin sarki ya bashi kuma shi daman shine ake masa lakabi da khalifan musulunci na biyar cikin khulafa'ur rashidu shine na biyar وقال عبد الرحمن بن غنم رأيت معاذ بن جبل بعد وفاته بثلاث على فرج أبلغ وخلفه رجال بين ذيد عليه ثياب خضر على خيل بلغ وهو غلامه وهو يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ثم التفت عن يمينه وشماله يقول يا ابن رواحة يا ابن مزعون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنيم أجر العاملين عبد الرحمن dan gane me yake cewa na ga Mu'az dan Jabal na yi mafarki da shi bayan rasuwarsa da kwana uku sai na ganshi akan wani doki wato me ake kira shi da hausa in garma yawa in garman doki ya ce kuma bayansa ga, ga wasu mutane farare su ma da fararen tufafi su ma a kan ingarmomin dawakai kuma a gabansu kuma shi ne a gabansu na gama azuɗin jabal sai na ji yana cewa kai kai can mutane na da ma sun san cewa abin da ya same ni Allah ya mun gafara ya kuma sanya ni cikin wato waɗanda Allah ya girmama ya ce sai ya juya damansa ya juya hagunsa yana ta yana kiran abdullahi dan rawaha yana kiran ibnu maz'un yana cewa godiya ta tabbata ga Allah da ya gaskata mana alƙawarinsa ya kuma gadar mana da aljanna ga mu nan a cikin ta muna muna ba ta yawa yadda muke so ba shakka madalla da ladan waɗanda suka yi aiki Allah ka samu a ciki yau mu tsaya Na'am, malayin sai me kake faɗa? Amin. Na'am. A za a baka abun magana. saurari wannan magana da kyau na yana ta sassaƙe mutane wato samarin abin da malam sai faɗa shi ne wato tushen ahmadiyya shi ne tushen alƙir'ariyu program ɗin iri ɗaya ne duka manufarsu a harkar al'ummar musulmi wataƙila wanda bai wasa alƙur'ani ba su ne wanda suke cewa babu komai sai ƙur'ani in ka ji magana sai ka ji kamar maganar gaske daman kowa waye baya son ƙur'ani amma in ka kalli magana kuma da hanyar ilimi ka san duk wanda ya faɗi wannan magana abin da yake gaya ma cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai yarda da hadisi kowane da haka a wajen su shi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya aiko shi bai ce komai ba menene hadisi magana manzon Allah to sallallahu alaihi wasallam cewa suke yi daidai yake da zo da ce ma tun da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko assalamu alaikum bai taba cewa ba kai ka gani a za ka yi daka to bai isar da sakon ba ke nan ya yi wa rasulu ballik ma unzila ilayka ji Allah fa in lam taf'al fa ma ballakta risalata risalata to Allah ya gaya mana ya yi da sako kenan yayi magana kaga wanda yanzu ce ma babu bai ce komai ba kai ka san kawai wata wata bata ce aka shirya kuma yana ta ana ta kwasan mutane eh ana ta kwasan saboda shi shedan din da ku gan shi Allah ya raba mu da shi wallahi ma yana yanzu da yake abubuwa sun zo karshe abubuwa sun zo karshe in ka gane ka gane in ba ka gane ruwa to amma abubuwa suna tafiya karshe wallahi abubuwan duniya gaba ɗaya tafiyar ƙarshe take na eh da aka shaidan ma ya buɗe wuta yana son ya kwashi jama'a Allah ya tsare Allah ya saba mace eh na amin yana hana na ya ce wani karatu ya ji cewa sallar asuba tana tana hana ɗacin fitar rai ce haka ne haka ne ba a sallar asuba abubuwan da take tana da yawa ai sallar asuba in musulmi ya san me sallar asuba to ko hana ana ha maza ha mata sai ya yi sallar asuba sannan in musulmi ya san mai asala su ba wallahi in aka ba shi kyautan gida a inda ba zai yasu ba wallahi ba zai koma kyauta gina ma katon gida ta ce ma gashi sabilillah na wallahi wanda ya sa asuba ba zai iya zama saboda ba karamin rahama ba ce Allah ya barka kana yin asuba a cikin mutane rahamar tana da girma baka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man salla subha fil jama'a fa huwa fi bibatillah wanda yayi sallar asuba a jama'a shikenan ya zama kayan Allah ya zama kayan Allah tabani kaga sarki na Allah hadisi cewa kada mutum ya kiyaye fala ya dilibanna kafi zimmatihi fala dilbannaka Allah fi zimmati kada ka saki Allah ya ga kana taba masa abin da ya tsare shine wanda ya sallar asuba ka zama dalle ne to kuma kana wannan matsayin kan wani dace ne zaka yi zaka mutu na aba wai dace ne tana da abubuwa da yawa wa alaikum assalam Amin. na me matsayin sallar da aka tada aka yi kama ne ko wace kabara haram liman ba shi zai kabara haram ba ka gyara tambayan ko aka yi kama yawa makabara haram ai shi zai kuma ya rayu bai ba da haka aka yi kama ladan ko misali ya tada amma shi liman ma bai ji ba ya matsayin sallah sallah na nan lafiya lau ai ko sallan aka yi aka yi babu ikama ai ta yi kawai ba a tsara mutum ya yi da gangan ne misali amma da wani abu zai faru a samu mantuwa ya kan faru na a ɗauka an yi ikama na alhalin ba a yi ba sai a yi sallah da sallah ta yi eh عليكم السلام آمين آمين az yace azkar din da ake bayan salloli to yanzu an hada sallah ya idan ka yi na guda ɗaya sallar ya wadatar ko su kai ko na wani duk wanda ka yi in kai samu dama kai guda ɗaya ya wadatar in kai kowanne kai wannan dama shi kamar azkarul masa da zara ai da asar duk zaka iya yin abin da ake yi na yamma na dare da kaje ana ta magana azkar na yamma ana la'asar zaka iya yi da ka wannan wata gara ba ce Allah ya wa mutum sauki eh misali da aka yi magarba da isha sai ka yi tasbihi na sallah ɗaya na zan tambaye kenan mai kwan na sallah biyu ne saboda an haɗe ta in kuma na kai na biyun da za ka samu lada alaikum salam wanda yake an kira sallar asuba sai ji nauyin bacci shi da ne yake da sa masa bargo ya lullube shi ya yi yaƙi da shi dan ya dinga tashi galibi wanda za ka gamu an kira sallah tsawa yana kwance kawai mutum ne mai wasa da sallah ina gaya ba yadda za ka gane haka sai an ce ma bana ma misali tafiyan jirgi iya za a ce kana za ka tafi banna ce ma london gobe aka ce ma jirgin ku karfe hudu da rabi na asuba na? na kuma yanzu da ce na masallacin ashe gobe za a zo a sadaka miliyan da daya da karfe uku na dare kaga yake nan dan adam shi abin yadda ya dauka ne kawai yana ga wannan babu wani kaga ga mutum yana ya har ma bacci ya kasa zuwa ya kifta ido ya bude ya ga kai bai zo ba saboda yana da abin da ya sa zai to kuma duk musulmin da yake da asuba wallahi haka asuba take a wajen shi kamin ya kwanta bacci wannan ne abin aran shi shi ma zaka ga Allah ya taimake ka tashi yawa amma wanda da ya kwanta kawai shi yake da zai rufe shi eh na yawa ware da gaske yana ware da gaske yana bacci da wuri yana taimakawa ga wanda ya ga wanda yake sallan ba ai ana da magana masu yi ne masu ayyuka na ibada ba shakka yana taimaka amma sai mutum na da niyya din wanda bai da niyya ko tun da azar yake bacci ba za su bane da ne amin amin amin idan ya zama na kafa na manta sai ba sallah da babu na a yakin yakin yakin yakin badar ne ko yakin uhud badar ne inni ara ma la taram inni akhafu allah rabbul alamin ko ina badar ai wato shedan a yakin badar kai su yayi ya baro kusan shi yake ta ziga su ita tafiya ya kai su ne ya baro lokaci shi ya ga mala'iku amma su ba su gansu ba sauran mutane kafiran makka shine ya gan shi dan ka da ya gan su zaman kawai shine ya danna a guje ya ce a shi ba ba za a yi wannan da shi ba ya san yadda za a kare abu ya ce yana jin tsoron Allah kuma ya riga ya kai su ya baro kuma haka yi wa mutane da haka su ba sa ganin su an ga an samu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ga mala'ika amma ba a surar da ta mala'ika ba a surar mutum akwai mala'ika jibrilu yakan zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a surar wani sahabi ana kiran shi bihiyatul kalbi bihiyatul kalbin nan in zai zo sai kaman sa yake sai dauka shi ne in kikkiawa ne sai mala'ika jibrilu ya zama shi kuma haka yazo ko hadisi da yake cikin imam hadisi na biyu a cikin arba'una hadis da kadi da ya zo ya ce wani mutum ya zo mai bakin gashi mai farar riga na babu alamar tafiya a jiki shi babu datti babu waye ya zo ya zo ya dingina gwiwarsa a kan gidiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannayensa a kan cinyarsa ya kama wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ai mala'ika ne malaika jibril ne malaika jibril ai kaga sun gan shi ina nufin amma ba sun dauka wani mutum ne bako saboda har ya gama har ya tafi ba sun kawai dai suna mamaki da wani irin mutum ne zai zo yana tambaya yana yana cewa kai gaskiya ka san ai akwai akwai abin alamar tambaya ka zo ka ce da Allah ina ne ina ne gadi a ce ba ga ka ce gaskiyanka to a to a kaga kaga abun ya zama wani abu kaman gwada ne kake yi kenan na haka haka na yawa to haka yayi masa kuma dai tambaye shi menene musulunci ya faɗa sai ce sadaka ya tambaye shi mai imani ya faɗa har yanzu tambaye shi mai tashin wai shi za a tashin kiyama sai ya ce masa man mas'ulu an habi alamin min as-sa'i ya ce ai inda inda wanda ake tambaya ya sani da wanda yake tambaya shi zai zo ya gaya masa eh dan shi yake kawo masa labaran wahayi da an faɗi lokacin da za a yi wani ya sani da mala'ika jibril zai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce za ya tashi kiyama lokaci kaza shi ne yace to mu bar wannan fa akbirni an amaratiha to ga mun alamominta gashi ne yace an talidal amatu rabbataha وأن ترى الهفاة الأراة العالة لأعشاء يتداولون في البنيان sai ce a mishi alamun munta sai ce shi ne ka ga kuyanga ta haifi uwar gijiyarta kuma za ka ga mutane wanda suke da ba su da takalma masu kiwo sun zo birni suna tattafin manya-manyan gidaje shi za na ke ce abuja nan alamar tashin kiyama suna da yawa a ciki cikin makama alamar tashi kiyama da yawa eh haka in wanda san tarihin makka kwanaki ina nan shekaru ruwa ba su da yawa ya ga yanzu yadda ake daga gidaje za ka ga mutum da da can bai da komai mai kiwo ne ko takalmi bai da shi amma yanzu yana da trillions na dala to duk alamar tashi an kiyama shi yasa in Allah ya ba mutum dama to ya dan more su ya more dukiyar da Allah madaukakin sarki ya bashi saboda moran moran da zaka yi duk abin da Allah ya baka shine kan abin da ka aika lahira wallahi shine nan sai abin da ka ci kai sutura wannan Allah ya ji kanshi bai rasu ba bai mutu ba malam Ahmad Guruntu yayi wani misali yake ban mai kama hankali cewa duk abin da ka mallaka a duniya ya ce misali idan kana samun naira miliyan ɗaya ce kullum za ka samu miliyan ɗaya riba ya ce sai kana kashe dubu ɗari ka ci abinci ka kashe dubu ɗari ka yi wani abu naka ya ce ɗari biyu kenan to ɗari biyun nan su ne naka ɗari ka yi talaka ɗari ka ci abinci to ka ɗari biyu a cikin miliyan ɗaya ɗari takwas ɗin nan ba naka ba hakanin kullum duk abin da ka ci shi ne naka da kai sadaka shi ne naka wannan ka ci ka gama da shi wannan ka aika shi lahira to naka daga cikin rabon ka ke amma sauran kawai tarawa kake yi na sai da kafa ne yau har yake cewa ya ce kaga mutumin da yake da gidan mai ya ce gidan mai idan idan ka mutu da kai da mai zuwa ya sha mai duk ɗaya kuke ya ce ko kan famfo ba za ka tafi da shi lahira misali ba za a cire ma tun da gidan manka ne na a cire ma kan famfo ka tafi da shi ya ce kuma kanti ma an kana da shi supermarket komin girmansa da kai da wanda ya zo ya sai kaya ya fita da kai duk matsayin kuɗa da haka duka matsayin matsayin ku daya eh ana gina masallaci a gidan maimuna eh daman wa ce ana misali ne ba an cika a gina gidan maimuna ana so ya gaya musulmi kawai abinda Allah ya baka kai kokari ka tura mafi yawa lahira dan in ka mutu ka je ka tarar in ka bari wanda ka bari ba na ka bari kawai moran da zaka musu kawai moran ya tabi Allah ya sauke sallu ala nabi kari za mu sallu ala sallu na so akwai bayan Allah suna barin addu'a dukkan muna barin addu'a Allah ya san bukatun mu na alheri Allah ya biya mana Allah ya sa abin da muke tsoro Allah ya tsare akwai wani ba Allah da ya rasu a Yola Muhammad Adam Baba Yola ban manta sunan shi ba Allah ya ji kai shi Allah ya sa ya huta akwai wani ba Allah ma da ya rasu shi ma a jos Allah madaukakin sarki ya mishi gafara duk ɗan uwanmu musulmi da wanda muka san su da wanda mu san su wanda suka rasu Allah ya musu gafara Allah ya haɗa mu da su a cikin aljanna Allah ya jikan iyayenmu da malamanmu قال الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله آمين آمين kada su da ita ba